ina zagin ku في الليل kai da baka ga Allah ba baka ga wanda ya kama da Allah ba annabi kuma wanda ke ba mu labari daga Allah bai faɗa mu kaka ne ba in Allah ya faɗi abu ka ce ka yi imani da shi yadda yake amma kaka ne ba mu sani ba dan baka da hanyar sanin wannan abu inda annabi yayi bayani da ka sani an gane ku to kaga wannan yasa waɗansu sai suka kore cewa Allah yana da hannuwa biyu alhali hadithai sun zo da tabbatar ma cewa Allah yana da hannuwa wanda zai yi sadaka da daidai da bino annabi ya ce Allah yana karɓar wannan sadakan da hannun dama. Kun san Allah bai da hagu. Annabi sallallahu Alaihi was'alihi wasallama ya ce, Kilta yadai rabbi yamin. Dukkan hannuwa na Allah maɗaukakin sarki dama ne, ka ganin tun nan an sha bambam. kaka suke ba mu sani ba to wannan ire-irensu shi ne wasu ba su yarda da shi ba sai su ce a in muka ce yana da hannu kenan mun kamanta shi da ɗan adam alhali ababe da yawa suna da hannu kuma baka karamanta su da ɗan adam ba ɗan kofi ƙarami wanda kake shan shayi da shi yana da hannu inda kake kamawa kuma ba a ce yayi kama da kai ba to wasu sai suka ce a'a ba haka ake nufi ba sai suka ce abinda ake nufi da al-yadu al-qudra ka san Allah ya ce ba iblis ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya kai iblis menene ya hana ka an tasjuda ka yi sujada lima khalaqtu bi yadayya da abinda na halitta da hannuwa na biyu inji Allah sai suka ce nan ba hannuwa ake nufi ba saboda in ka ce hannuwa ka kamanta shi da dan adam haka suka ce kun dai ji cewa aka ce abu yana da hannu ba shi ke nuna kamar abu da abu ba sai suka ce nan abin da ake nufi ana nufin kudura ne Allah kuma ya ce na halicce shi da hannuwa na biyu sai malaman aqida suka ce ai kudura guda ɗaya ce ta ta'allaku bi jami'il maqdurat Allah ya sifantu da iyawa kudura wanda ya sifantu da ita ba a cewa ga kudura ga wata kudura ga wata kudura ga wata kudura Allah mai iko ne ga dukkan komi ikon shi kuma ya ratai da dukkan abin da zai yiwu Allah ya ratai da ƙudura ta Allah ta ratai da wannan me yasa aka ce abin da ke yiwu dan aka ce wallahu ala kulli shay'in qadir wani sai ya ce in Allah yana da iko kan komai to zai iya yin wani irin shi kaga wannan mustahil ne aslan bi daga cikin abin da ke yiwuwa ga mutumin da ya san wane ne Allah wanda shi ne al'awwal wal akhiru yanzu ka zo ka ce a yi wani irin shi mai hankali wanda ya san menene Allah bai faɗa irin haka saboda da a ce zai yi wani irin shi waye gabata waye zo daga baya to wanda ya zo na farkon shi ne Allah gudan kuma yin shi akai don haka bai yiwuwa ya yi irin shi don wanda aka yi daga baya bayan da za a yi zama Allah kuna fahimta to don haka in wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko ga dukkan komai waɗanda suke mumkina wanda suke yiwuwa a ci a faɗe su kun gane to don haka Allah madaukakin sarki kudurar shi ta rataye ga dukkan komai wanda yake yiwuwa Allah zai iya yi shi to amma wannan kudura din da yawa ce malama afina suka ce kudura ɗaya ce ta ta'allaku bi jami'il maqdurat haka ilimi na Allah ilimin shi haka yake amma yara ce ga dukkan abin da za a iya sani to nan in ka zo ka ce liman khalaqtu bi yadayya ya iblisu me yasa ne kake yin sujada ga abin da na halitta in kace abin da ake nufi kudura ake nufi idan ka ce kudura guda biyu ce to wannan kaga ka saba ma aqida wanda malamai suke nan dan kashi Allah yana da kudura ne saboda ya dayyaye ci kuma musanna ne to dan haka an fada cikin kuskure ana sannan kuma in ya zama da Allah ya halicci Adam alaihi salam da kudurar shi ne to kai da miya ta halicce ka kai ma da kudurar Allah aka halice ka tinkiya da kudurar Allah aka halice ka duk abin da ka sani na makhluqat da kudurar Allah aka halice shi nan wace fadla ce ta tabbata ga Adam alaihi salam kenan komi Allah ya halice shi ne da kudurar shi nan kuma Allah yana nuna maka bambanci da dan Adam da Adam alaihi salam da kuma abin da ba shi ba domin zama da dukkan makhlukat da kudura aka halice su kenan adam bai sha babban da wasu ba shi kuma an nuna cewa abin da yasa Allah ya ce su masa sujada saboda Allah ya halicci adam da hannun shi guda biyu to ka ganin ma kuskure ne kace abin da ake nufi da hannuwa nan ana nufin kudura ne to dan haka dai abin da ke da kwai Allah ya faɗi cewa yana da hannuwa guda biyu kuma ya ce wannan hannuwan yana shimfiɗa su in mu ne ‘yan adam shimfiɗa hannu a mu ‘yan adam akwai ba da abu in kana da kyauta a ce hadar insan ya basutu ya damu hatta alfa'ani cewa yi wala ta ji aliyar da mahulu da talbida ƙulukuka wala ta basutu ha kullum basu kakka zamo marowaci komi kana rikewa kak kuma in ka samu dukiyar kai ka rarraba ma mutane sai da dare kai kuma ka koma kana ta dara sani ana zargin ka ai da ya taɓa samun kaza amma ga ya ƙare kenan banda rowa banda kuma ta yi ta badawa kenan shimfiɗa hannu a mu wanda suke mafulokai akwai kyauta ana ce masu basatul yadi wala tafsuha kullal wala tafsuha kullal basti kenan kakka sa hannunka ka sa shi ga wuya ba ka iya bada abin hannunka ka kuma ka bada shi da yawa lokacin da yahudu suka ce yadullahi maghlula suna nufin Allah marwaci ne Allah ya ce gullat aydihim wa lu'inu bima fa su dai ne aka sa hannuwansu cikin mai to kun ga yana da ma'ana ta bada abu yana da ma'ana ta tara hannu ba ne yana da ma'ana ta bugu mu shimfiɗa hannu irin namu to amma lokacin da aka ce Allah ya shimfiɗa hannu sai mu ce ya shimfiɗa hannu ƙaƙa ya shimfiɗa hannu ba mu sani ba don haka ba a san kai da ke bayani akan matsayi na Allah ka nuna da hannunka an gane yanzu nan in zo in ce dukkan hannuwa na Allah dama ne sai in daga hannuna ba a yin haka nan wajen karantar da nasosi na afida ka zo cewa wasamawatu maqwiyatun bi yaminihi sama ana nade ta da hannun Allah madaukakin sarki sai ka nuna hannunka ba a yin haka nan saboda wannan nuna wadda kai sunan shi a tashbi wannan kuma ba aqida bace ta mabiya gaskiya ka kamanta Allah da wani abu to amma tabbatar mu Allah da wani abu daban yake da kamanta shi da wani abu saboda in aka zo lahira Allah yace me yasa ka kore mana hannuwa da na tabbatar ma kaina a cikin alqur'ani kaga zaka ce ma Allah ka dai san cewa akwai ya gane an tabbatar da su ga Allah a cikin alƙur'ani in Allah zai tambaye ka kai da kace ba yi da su kai da kace yana da su in aka tambaye ka me yasa kace yana da su kana da amsa kace Allah ya ambata cikin alƙur'ani to kai da kace bai da su in aka tambaye ka me yasa kace bai da su yaya zaka cewa To don haka irin wannan sifofi na Allah ana tabbatar da su, amma in za ka tabbatar da su ka ce abin da ya dace ma Allah. Yaya ne suke baka sani ba, ƙaƙa suke shi ne kai ɗin baka sani ba, ba tare da shabbaha su ba ka ce kama kaza yake, don ba abin da ke kama da Allah. To anan Allah ya ce inna Allah ya fukuhu ya tafi bin laifi Allah yana shimfiɗa hannun shi da daddare li ya tuba musi'un nahari nan wanda ya muna na aiki da rana ya tuba Allah ya karɓi tuban shi wa ya basutu yadahu bin nahari Allah yana shimfiɗa hannun shi da rana li ya tuba musi'un laili dan wanda ya muna na da daddare ya tuba Allah ya tafi tubanci hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha har rana ta fito daga yamma rana tana fitowa daga gabas ta fadi yamma amma akwai lokaci wanda zai zo na tashin alkiyama wanda rana za ta fito daga yamma ta fadi gabas to a wannan lokacin duk wanda zai tuba an rufe kofa ta tuba duk wanda ya yarda wannan lokacin ya zo ba tare da ya tuba to wannan lokacin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra ba wata rai wadda za ta yi imani a karbi imanin ta a wannan lokacin in dai ba ta aikata aiki na alkhairi ba har wannan lokaci ya zo wannan hadisi yana nuna mamu girman fadla ta Allah da yadda Allah ke son bayin shi mu masu roƙo inda mai roƙo zai zo maka da daddare ya tambaye ka wani abu ko da kana da kirki yana yiwuwa shigowar dare ya sa ka ji cewa ya takura maka amma Allah madaukakin sarki dare da rana in za ka daga hannu ka roƙe shi gafara ko ka roƙe shi wani abu yana nan yana jira ka roƙe shi ya karba maka in wani abu kake so zai baka in kuma yafiya kake so Allah zai yafi maka don haka Allah mai rahma ne Allah mai tausayi ne Allah madaukakin sarki yana tausayin bayan shi bai sanya ga bayan shi sun hallaka a ko da yaushe jiran tuban su yake su duba Allah ya karbi wannan tuba don haka ba abin da ya kamata mutum mumini ya rinka yawaitawa kamar tuba ga Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba ga Allah gaba daya ya ku mu'minai dan ku rabauta ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya ku bayi wadanda kuka wuce iyaka wajen saba ma Allah fakku yanke kamna da rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana yafe laifuka gaba ɗaya. Mun karanta hadisi na cewa da a ce laifukan ka za su tashi sama su kai sannan sama. Allah ya ce sun mastaghfarta ni sannan ka nemi gafara ta ghafartu laka ala ma kana minka wala ubani. Zan yafe maka ne ba tare da na kula da lai girman laifukan ka ba. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم daga abu huraira Allah ya kara mashi yadda yake ma'aikin Allah ya ce man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi duk wanda ya tuba kafin rana ta fito daga yamma ta fadi gabas to Allah zai karbi tuban shi amma in wannan lokaci yayi kuma an gama to dan haka fitowar rana daga yamma wannan ɗaya ne daga cikin alamatu sa'a al-kubra kusan akwai alamomi na tashin alkiyama wanda suke kankana wanda tun a yanzu sun fara annabi ya ambata ababe da yawa yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama wasu fita da mata ke yi alamatun tashin alkiyama yawan kuɗi da ke hannun mutane cin riba ababe ne na alama ta tashin alkiyama mata su yi yawa ma za su yi alama ta tashin alkiyama kankana to akwai alamomi wanda suke manya kamar fitowar rana daga yamma in isa alaihi salam ya sako in masihud dajjal ya fita ga al'umma in akwai taguwa wanda za ta fitowa in ta fito annabi ya ce kun ga waɗannan duk wanda ya fito wani na biyo mashi baya kusa kusa to wannan ita ce ake ce ma alamatu sa'a al-kubra manya manyan alamomi na tashin alkiyama wanda suke da girma to fitowar rana daga yamma daga nan ake rufe karɓar tuba annabi ya ce duk wanda ya tuba kamar rana ta fito daga yamma تاب الله عليه الذي كرتم shi akwai ababen da kuma ke hana karɓar tuba ba wai tashin alƙiyama ba dan mu nan insha Allah ba za mu ga tashin alƙiyama saboda annabi ya ce alƙiyama za ta tashi ne ala shiraril khalqi ga lalatattun mutane gaba daya duk mutane za su zama lalatattu to yanzu kuma kuna gani yanzu kaji mutanen nan ka ce ma mutane kuma lalatattu ai ban taso ba kuma wasu sun shekara kaza wasu sun shekara kaza wasu sun shekara kaza to dan haka ba a kai wannan lokaci insha Allah hadisi na gaba an abi abdurrahman abdullah ibn umar radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لدى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يجي إن الله يقبل توبة العبد ma lam yughargir Allah yana karɓar tuba na baya na bawa ma lam yughargir muddin bai kai lokacin fita rai ba yana cikin ciwon adari amma yana cikin hankalin shi yana iya cewa Allah ya fi mana dukkan mugun abin da ne a duniya kuma Allah ya fi mashi amma daga inda ran nan ya fara har har har to an kai gargara ke shi ne lokacin da rai ke fita wannan lokacin ba a karɓar tuba an zo karshe dan haka fir'aunu lokacin da ya ga halaka shi ma cewa amantu billazi amanat bihi banu isra'il وأنا من المسلمين التي أنا أينزو وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ينزل ذات وكاتوبا أبايك كسنتي تكم مأنتا تكم مسافة الله dan haka wannan lokacin shi ma in aka kai an gama ba maganan karɓa tuba wa an zirfi ne hubaish قال أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح على الخفين ذر يتي نازو وصفوان إنا تنبيشي أكل شافا سوتك خفي واستاكر ما daban wanda yanzu larabawa suna yin su don su sa takalma cikin to suna yawo da su ana shafar su babi ne na daban na fikhu in ka sa wannan safa kana da daman shafanta awa ashirin da hudu in zaman gida kake don haka waɗanda ke sa takalma sau ciki suna da dama in suka shafi in suka yi arwala ka yi wanka sai ka yi arwala za ka fita kana da sauciki, ka sa su da arwana, ko kana da safa ba sai ta kalma ba, in ka kalli sharuɗa na malikiya to ba za ka shafi safa ka ba, sai za a iya tafiya cikinsu, sai ka suke ce, sai sun zamo na fata dukkan wannan sharuɗa ba daga wajensu suke sun kalli ta kalma wanda annabi ke sawa kofi sai suka ajiye wannan hukunce-hukuncen. amma annabi ba shi ne yake sai na fata ba ba shi ne yake kasuke ce ba bal malamai suka ce sahabban annabi mafiya yawan safa suke tattaci sai ya zamo za a iya tafiya cikin su yanzu kufi wanda ake yi na laraba yanzu ba a tafiya cikin su shi ma ana sa shi cikin takalma an ana sanyi da yawa to dukkan wannan sharuɗa ba annabi ne yake yi su dan haka a zo wajen sau ciki wanda safa wanda muke sawa kamin mu sa takalma shin ya halitta shafe ta ko bai halitta ba akwai hadisi wanda ke nuna shafan annabi da safa jawrab jawrab akwai hadisi wanda an yi littafi ma akan haka almasu ala jawrabaini wanda a sheikh muhammad nasiruddin albani ya yi tahqiqin shi wannan littafi wannan littafi aljawra wannan wannan littafi wanda yi akan jawra littafi ne wanda yake nuna cewa za a iya shafan safa hadisi kuma shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi wannan hadisi dan haka ko da ba inganta ba hadisi wanda ke magana shafa alal khufi ya isa mu akan wajen shafa akan safa dan in ka kalli wahala wadda ta sa aka ce kakka cire takalmanka in dai ka sa su da arwala to wannan wahalar ta fi tsanani in aka ce ka fitta safa da ciki za ma ka iya cire takalmanka da sauki sau ciki amma cire safan ya fi wahala akan cire takalman da sama to don haka mafhumul aula yana nuna su ma za a shafe su saboda abin da ya sa a shafi na sama yana nan in dai wahala ce to tana nan wajen cire na can ciki na ƙasa don haka ya halitta a shafi safa ita kanta ta cikin wannan ya zo tambaya sabuwar ibn asad akan haka bakana sai ya ce ma ja abika ya zir me ya zo da kai ya kai dan uwa zir fakultu ibtigha'u al'ilm ai neman ilimi ne ya zo da ni faƙar sai shi safuwan ya ce inna Allah la innal mala'ikata la tabaru tabaru akwai riwayoyi la tabaru tabaru aji ajini hal taha wajen ku ba a rubuta ajini tihati haka nan akwai kuskure kenan ga wannan nusra wanda muke amfani da ita ya sa ajnihatiha la wa huwa maf'ul bihi ajnihataha shine daidai li talibil ilmi ga mai neman ilimi al malaiku suna shimfida fikafikansu suna aje fikafikansu ga mai neman ilimi ridan bima yaqulu dan yarda da abin da yake nema ridan bima yaqulu don yarda da abin da yake nema. Fakultu sai na ce, Innahu qad haqqa fi sadri almasu ala al-khuffayn ya mu ya motsa a cikin zuciyata a cikin kirdina mas'ala ta shafa akan safa ba'da al-ghafiq wal bawl bayan mutum yayi me ake ce mashi kalmar da dai take sauki bayan gari to mutanen nan ne bai sun san bayan gari bayan gari ka ya dai fi a ce kashi sunan suna ce bayan gari haji daji dajin fa zaba ake ce ma daji bayan gari kuma wace jan maraki maraki da ina ne suke cewa bayan gari amma nan anya in ka ce musu ina bayan gari to ba haya mutanen najeriya ne المهم كاشي بعد الغائط باين كاشي والبول باين fitsari amma da yake zo da kuma kun san alghaib wannan a lugha ta larabci shi fa ba kashin ne alghaib ba daji wanda yake itace masu yawa wadda in kan laɓe za ka iya ka biya buƙatar ka ba tare da wani ya gare ka ba shi ake ce ma'alghahir to su larabawa in abu ya kusanci abu ana iya sa ma abu sunan wurin shi wannan wurin wanda kake iya tsayawa ka biya buƙatar ka ba ba tare da wani na cin kayo ka ba saboda yawan itace to shi ake ce ma'alghahir to abinda mutum dan adam ke nadewa wannan wurin dan ya yi shi sai suka sa mashi sunan shi amma asalin alghaib shine wuri wanda yake da itace wanda mutum zai iya biyan bukata ba tare da an gane shi ba to anan malamai ciki suka ce irin wannan wurin ne almajaz ya taghallab ala alhaqiqa kun gane abinda aka aro masona ya rinjayi haƙiƙanin sunan ba. Don in aka ce ta zauwaka fulanun ba wani ɗan adam wanda zai yi tunanin wai ya shiga wuri wanda yake da itace da yawa a larabci kawai ya yi wannan abin da ke fitowa daga cikin ɗan adam ka ganin majalis shi ne suna wanda aka aro ya rinjayi abin da aka aje wa wannan sunan wannan ƙa'ida ce ta balaga cewa al'aslu fil kalami al-haqiqa to amma akwai wasu wurare wanda majasin yake rinjaya haƙiƙan irin nan kinan in mutum ya yi kashi ko kuma ya fi tsari wa kuntum ra'an min ashab wa kuntum ra'an shi zirka ke ce masa fuwan ibnu asal kai mutum ne daga cikin sahabbai sallallahu alaihi wa sallama fa jitu as'aluka هل سمعته ke baki